الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi shida ga watan safar shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma shida ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadus salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da 'yan tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke faɗa menene kaifiyar yanda ake ɗora hannun dama akan na hagun a cikin sallah tare da cewa abu ne sananne ɗora hannun dama akan na hagun a cikin sallah wato sunna ce ta annabawan Allah gaba ɗaya duk annabin da Allah ya turo da duk wani manzan da Allah ya aiko iya abin da ya tabbata na sifar sallar su shine ɗora hannun dama akan na hagu kamar yadda hadisi yake cikin almuwadda ta al'imamu malik mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa mu jama'ar annabawa na daga cikin abin da aka umarci mu shine ɗora hannun dama akan na hagu ɗora hannun dama akan na hagu a cikin sallah cikar fa'ida sahabi ɗaya na bin ɗaya sahabi goma sha takwas suka rawaito cewa mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama haka yake sallah hadisai ingantattu waɗanda suka tabbata sama da hadisi ashirin ke akwai waɗanda ba su inganta ba kusan hadisi sha biyar kamar yadda wani malami ya wallafa littafi na musamman akan wannan matsala ya sanya masa suna fathul gafur fi hukumi raf'il aidi ala sudur fathul gafur fi hukumi raf'il aidi ala sudur kwarai wannan littafi ya yi bayani bayani mai gamsarwa akan wannan matsala kuma in kai ba maliki ne wanda yake na hakika ba jabi ba to dora hannun dama akan na hagun wato shine tsantsar malikiya shine tsantsar malikiya an gane ku shine malikiyanci ma'ana dora hannun dama akan na hagun ba sakin hannu ba in har kai mabiyin al'imamu malik ne saboda al'imamu malik Allah ya ji kansa shi da kansa ya fada yana cikin darasinsa a masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam al'imamu malik yake cewa ma min ahadin illa yi ukazu min ƙaulihi wa yuraddu illa sahiba hazal kabr wa a share biyadihi ila kabrin nabi sallallahu Alaihi wasallam al'imamu malik Allah ya ji kansa ya ce dukkan mutumin da kuka sani ko kuma babu daidai da mutum ɗaya ya ce face daga cikin maganganunsa akwai wadda ake karɓa in ta yi daidai wata faɗar tashi a watsar masa da kayansa ya ce sai dai mai wannan kabar sai dai ma'abucin wannan kabar ya yi nuni da yatsar shi zuwa kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya koma faɗa yake cewa innama ana bashar أصيب وأخطئ فإذا قلت قولا فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافقهما فتركوه أو كما قال al'imamu malik ya ce kusan da cewa ni dai ɗan adam ne nakan dace a cikin maganganuna kuma nakan kuskure wani lokaci ya ce in na yi faɗa-faɗa ya ce ku yi nazari game da faɗata duk faɗata wadda ta dace ma alkur'ani da sunna ya ce ku karɓe ta da hannu biyu duk faɗar da na faɗa in dai ba ta dace ma alkur'ani da sunna al'imamu malik ya ce ku watsar min da faɗata ku ɗau abin da allah da manzansa suka faɗa kuma haka al'imamu shafi'i allah ya ji kansa shi ma ya faɗa ya maimaita yake cewa idan faɗata ta saba ma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ɗau faɗata ku buga ku jefar da ita ku buga ta da bango ku ɗau abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka shi ma al'imamu Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa kada ka ɗau ra'ayin Malik ko Sufyan ibn Sa'id as-Sauri da sauransu ya ce ka je kai ma ka ɗauka ta inda suka ɗauko shi ne alkur'ani da sunna kuma haka yake faɗa shi al'imamu shafi'i na faɗa cewa iza sahal hadisu fa huwa mazhabi in dai hadisi ya inganta ya ce shi ne mazhabi na bani da wani mazhabi in ban da shi kuma haka al'imamu abu hanifa allah ya ji kansa yake cewa haramun ne ga duk mutumin da bai san dalili na ya ce al'imamu abu hanifa ya ce kaza a wata mas'ala na addini ka ce al'imamu abu hanifa ai ya ce kaza ya ce haramun ne matukar baka san dalili na ba wanda na dogara da shi don haka waɗannan malamai sun wanke kansu kuma sun ma mabiyansu hannunka mai sanda kuma wannan ya tabbatar mana da gaskiyar imaninsu cewa mutane ne waɗanda Allah ya tanada su ya hayya su domin raye sunnar manzansa ba sa kira izuwa komai illa izuwa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba suna kira bane ba cewa a bi su ido rufe an gane ko suna kira ne cewa ku zo ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu matsayin jagora ne mu nuna muku hanya don haka in maganganunmu sun yi daidai da sunna ku ɗauka idan sun saba ma sunna ku ajiye maganganunmu ku ɗau abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wani malami ya waƙe maganganunsa yake cewa wa ƙaulu a alamil huda layi umaru bi ƙaulina yake cewa wa ƙaulu a alamil huda layi umaru bi ƙaulina wato shi ne dai a cikin waƙar tasu yake cewa ƙala abu hanifatar imamu layan bagi liman lahu islamu layan bagi liman lahu islamu duk da cewa baitutukan sun kwanta mu waɗannan su ne dai maganganun waɗannan magabata wato a game da bin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka ibn abdulbar Allah ya ji kansa a cikin littafinsa mai suna at-tamhid lima fil muwadda min al-asanid littafi ne wanda yama al-muwadda ta al-Imam Malik sharhi kuma yayi kokarin dukkan balagat na al-Imam Malik wato ya wassala su to a cikin wannan littafi yake cewa dora hannun dama akan nahagum a cikin sallah yace abu ne wanda ba a taba samun sabani a cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'ana babu wani sahabi da ya saba ma wani sahabi akan wannan matsala gaba ɗayansu sun tabbatar da cewa ɗora hannun dama akan na hagu shine sifar sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai dai abin da aka rawaito daga abdullahi ɗan zubair cewa yana sakin hannunsa a cikin sallah ya ce kuma tabbas an rawaito saɓanin haka ma'ana yana ɗora hannun shi na dama a cikin sallah shi abdullahi ibn zubair ibn zubair shi kadai ne aka rawaito cewa yana sakin hannunsa kuma an rawaito cewa yana dora hannunsa na dama a cikin sallah to tambaya anan shin ibn zubair Allah ya kara masa yadda shine aka aiko mana cewa ya koya mana yanda zamu yi wannan ibada ita ce sallah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaddara cewa ya tabbata abdullahi ibn zubair na sakin hannunsa a cikin sallah baya dacewa mu baya halatta mu bi shi manzan da ya nuna mana cewa ga yanda zamu yi sallah shine ya zama wajibi mu bi shi kamar yanda shi da kansa yake cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli manzo Allah yace ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina sallah ku yi sallah kamar yadda kuwa ganni ina sallah to don haka shi wannan ɗora hannun dama akan na hagun a cikin sallah kusan kala uku ne gaba ɗaya kowanne ku ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nau'i na farko shine wad'ul kaffi alal kaf ɗora tafi akan tafi ma'ana haka tafin hannu wannan ka ɗora shi akan wannan tafin hannunka akan kirji nau'i na biyu wato shine dora tafi akan shine tsintsiyar hannu da damtsi ma'ana haka kenan shi tafin hannun sai dan matso nan kenan yatsotsinka suna kan damtsi shi kuma nan tafin hannun yana kan arrusu haka kenan maimakon na farko haka na biyu haka na uku shine alqabdu ma'ana jimkewa haka an gane ku jimkewa haka to wannan kala uku kowanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma kai haka ko kai haka ko kuma kai haka kuma iya abin da ya tabbata shine dorawa akan kirji kasan cibiya wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu mi dan uwa ke fada wai sallar gawa idan Allah ya ma wani rasuwa a wani gari misali a nan za mu iya fitowa mu fuskanci alƙiwla mu yi masa sallar gawa wasu daga cikin malamai suna ganin halaccin haka mutumin da Allah ya masa rasuwa a wani gari ko da an masa sallah to jama'a suna iya fitowa su yi masa illa kasancewar wannan mas'ala shak nasir albani Allah ya ji kansa ya tankaɗe ya rauraye ya tantance wannan matsala yi ma mamaci sallar gawa wanda yake fakekke kuma alhali a inda Allah ya masa rasuwa an masa sallah wasu su fito su yi masa sallah daga wani gari wannan bid'a ne domin bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin haka iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamacin da Allah ya masa rasuwa a wata ƙasa a ƙasar kuma ba a masa sallah ba to a jama'a ta musulmi danginsa za su iya fita su fuskanci alƙibla su yi masa sallah ba maganar su fuskanci garin da Allah ya masa rasuwa sawa'an a yamma ya mutu ko kudu ne ko arewa iya alƙibla ita ce za ku fuskanta amma ku tabbatar da cewa a inda Allah ya masa rasuwa ba a yi mai sallah ba in dai an riga an masa sallah to ba maganar ku fito ku maimaita masa dalilin da yake tabbatar da yi ma fakekke sallah shine hadisin da yake cikin sahihai sarkin habasha shine annajashi an gane ko lakabinsa wanda sunansa ashama Allah ya masa rasuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a matsayinsa na mai imani da Allah da manzansa sai dai bai taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da Allah da manzansa amma Allah bai hada shi ba da manzansa har ya bar duniya don haka ba a lissafa shi a cikin sahabbai ana lissafa shi a cikin al-mukhdaram wannan shi ana kiran shi wannan al-mukhadram al-mukhadramun sune ma'ana waɗanda suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su hadu da shi ba lokacin da Allah ya masa rasuwa ubangiji ta'ala ya turo saƙon rasuwarsa zuwa ga manzanshi sallallahu alaihi wasallama aka turo jibrilu alaihi salam ya sanar da manzansa cewa dan uwanku wanda ke kasar habasha Allah ya masa rasuwa shine sarki najashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai yakon mutuwar shi wajen sahabbai yace da su dan uwanku wanda ke kasar habasha Allah ya masa rasuwa shine sarkin Habasha manzo Allah yace ku fito mi masa sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wurin da aka saba ajiye masa gawa yayi mata sallah nan gaban masallacin sa manzo Allah ya wuce gaba sahabbai suka yi sahu a bayan sa manzo Allah yayi kabbara hudu yayi masa sallah to wasu waɗanda suka tafi akan cewa ba a ma fakekke sallah kamar yadda malaman malikiya da wasu daga cikin malamai suka ce to ai kasancewar wannan gawa ta najashi suka ce ɗaukaka ta aka yi cikin sararin samaniya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga nan madina ya hango gawar a ƙasar habasha ya masa sallah suka ce ƙasa aka mata libir ba tudu ba kurami yana nan wato birnin madina ya hango gawar ya yi mata sallah wasu kwa suka ce gawar ce aka kawo aka ajiye masa a gabansa ya yi mata sallah maganganu dai da dama akan wannan mas'ala illa kasancewar dukkan maganganun babu wani dalili wanda ya nuna cewa ƙasa aka ma libir ba tudu ba kurami ya hango gawar ko kuma gawar aka giggibo aka kawo masa duka babu wani dalili kuma Allah mai iko ne akan haka amma baka isa baka ce kaza aka yi dole sai kana da dalilin da ya tabbatar da haka iya abinda zamu faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya masa sallah to don haka wannan shine dalilin da yake tabbatar da duk mutumin da Allah ya masa rasuwa wanda yake fakekke a wani gari can kuma an tabbata a can ba a masa sallah ba to a nan jama'a za su iya fitowa su yi masa sallah saboda annajashi ya musulunta amma ya ɓoye musuluncinsa saboda sharrin fadawa sharrin fadawa an gane ku saboda kasancewar akwai miyagu daga cikin fadawansa a wannan lokaci to don haka a lokacin nan da ya musulunta sai ya ɓoye musuluncinsa har Allah ya karɓi rayuwarsa shine Allah ya turo ma manzansa cewa Allah ya masa rasuwa manzan Allah ya fito ya masa sallah kenan don haka dai a takaice duk wanda aka masa sallah a garin da Allah ya masa rasuwa ba maganar wata jama'a ta fito a wani gari ta yi masa sallah amma in an tabbata ba a masa ba to wajibi ne a fito a yi masa sallah tambaya ta uku dan uwa yake faɗa sallar nafila shin wato wai mutum zai iya yin ta a zaune kwarai sallah ta nafila kana da halin da za ka yi ta a tsaye to za ka iya zama ka yi ta in ma kana iya fara ta a tsaye idan ka yi kabbara ka fara karatu ka jima ka jima kana iya zama sannan ka ci gaba kuma kana iya fara ta gaba ɗayanta a zaune ka gama ta a zaune kuma kana iya fara ta a zaune a ƙarshe kuma ka cika ka tashi ka yi tsaye an gane ko duka wannan fuska uku ta inganta tabbata ma'ana kana iya fara ta a tsaye in ka gaji ka zauna ko da ma baka gaji ba kana iya zama kuma kana iya fara ta a zaune ka tashi kuma kai karatu sannan kuma a ƙarshe ka gama sannan kuma kana iya fara ta gaba ɗaya a zaune ka gama ta a zaune tare da cewa duk wanda ya salla ta nafila a zaune kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rabin ladan wanda ya yi ta a tsaye an gane ko amma fa ga wanda yake da ikon tsayuwa ya zauna yi ta a zaune shi yake da rabin ladan wanda ya yi ta a tsaye amma duk wanda baya iya yi a tsaye idan ya yi a zaune yana da lada cikakke tamkar wanda ya yi ta a tsaye darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin baban da ke bayani game da ladubba na wato mazauni wanda a darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da halaccin wato kwanci riran da kuma mutum ya dura kafarsa daya akan daya idan ya kwanta ya yi riran sharaɗi idan bai ji tsoron wato kwarewar al'aurarsa amma in ya ji tsoron kwarewar al'aurarsa to baya halatta in yayi kwanci reren ya daga kafa ɗaya dura kan ɗaya da kuma bayani game da halaccin zama zaman da ake kiran shi at-tarabbu a larabci kenan wanda a Hausa ana kiran shi zaman dan sarki ko kuma ka kiraye shi tematal da zaman da ake kiran shi alhabuwa ko kuma alhitiba wato shine mutum ya zauna akan mazauninsa ya kafa kafafuwansa sannan kuma sai ya daure kwabrinsa wato da hannuwansa haka to gaba ɗaya waɗannan nau'ikan zama guda biyu wannan ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi babi na gaba halal musannifu rahimahullahu ta'ala babu adabil majlisi wal jalis عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato ladubba na mazauni da kuma ladubba na abokin zama wato gun da za ka zauna yana da ladubba kuma abokin zama shi ma yana da ladubba ma'ana duk wanda za ka zauna da shi to akwai ladubban da ya kamata ka ladabtu da su mun faɗa mun maimaita ba su ɗaya ba su bi ba musulunci addini ne wanda yake gamamme game da kowane ɓangare na rayuwar musulmi komai musulunci bai bar mu kara zuba sai da ya tsara mana mazauni in za mu zauna ga yadda musulunci ya tsara mana mutumin da za mu zauna da shi ga yadda musulunci ya tsara mana ladubban da za mu ladabtu da shi don haka kenan addini gamamme shine addinin musulunci wanda duk wani bangare na rayuwa to ya tsara ma mumini iya abin da ya rage masa shine bi nan malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yujlis thumma yajlis fihi manzon allah ya ce kada ɗayan ku wato ya tada mutum daga mazauninsa sannan shi ya zauna a gun la yuqiman na ahadukum rajulan min majlisi maza Allah yace kada ɗayan ku wato ya tada mutum daga mazauninsa kuma ya jilisu fihi sannan shi ya zauna a gun la anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ƙa'ida kwa in hani ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa kai tsaye abinda hanin yake fa'idantarwa shine haramci sai an samu ƙarina ko mu ce alamar da take sarrafa take juyar da wannan hani daga haramci zuwa karhanci a nan kwa babu wata alama wadda ta juyar da shi daga haramci zuwa karhanci don haka ta da mutum daga gunsa kai ka zauna wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta shi ne ya ce layu kiman na a hadukum rajulan manzan Allah ya ce kada ɗayanku ya ta da mutum kuma wannan hani sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karfafa mana shi wato da nunu tauki da afaƙila cayi layu kiman na an gane ko maimakon layu kim la yuqim ahadukum rajulan min majlisihi thumma thumma yajlisu fihi kada ɗayan ku ya tada mutun daga gunsa shi ya zauna a gun sai ya karfafa mana wannan hani sai ya ce la yuqimanna kaga aka zo da nunu tawkid as-saqila yace lalle ne kada ɗayan ku ya tada mutun daga mazauninsa sannan shi ya zauna a gun to yaya za a yi tunda an hane mu cewa kada mu tada mutum daga gun zaman sa mu mu zauna a gun maza Allah sai ya ce mana walakin tawassau wa tafassahu iya abinda za ku yi ko faɗa ku ce tawassau wato ku yalwata wa tafassahu ku dan faɗaɗa ni ma in samu inda zan so ku haka za ka faɗa ma jama'a idan ka zo mazauni kana neman inda za ka zauna to ba za ka tada wani ba sai dai ka faɗa musu cewa tawassa'u wa tafassahu ma'ana ku dan yalwata ku dan faɗaɗa ni ma na dan samu wurin da zan so dan haka sai ya ce wa kana ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda idan ya zo mazauni idza qama lahu rajulun min majlisihi idan wani mutum ya tashi daga mazauninsa lam yajlis fihi ibn umar baya zama abu idan ya zo wurin taron jama'a wani ya tashi ya ba shi wuri abdullahi dan umar baya zama abu an gane ko baya zama abu me yasa saboda shi ya ji fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada ɗayan ku ya tada mutum daga gunsa shi ya zauna a gun manzon Allah ya ce kada mutum yayi haka sai ya ce sai dai ku fada ku ce ku dan yalwata ku dan fadada ni ma na samu inda zan so ku to dan haka shi ibnu umar Allah ya kara masa yadda marwaicin hadisin in ya zo wurin jama'a wani ya tashi ya bashi mazauni to baya zama a wannan ku sai dai ya nemi gefe ya zauna to don haka wannan hadisi a takaice yana nuna mana haramcinta da mutum daga gunsa sannan ka zauna a gun wannan haramun ne duk wanda ya haka ya saba ma Allah ya saba ma manzansa don haka sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka zo mazauni jama'a ka tarar da jama'a iya abinda za ka faɗa ka ce kuɗin faɗaɗa kuɗin yalwata nima na samu inda zan so iya abinda za ka faɗa shi ne ka ce tafassahu yafsahillahu lakum tafassahu yafsahillahu lakum ma'ana ku dan fadada ku dan yalwata Allah zai yalwata muku domin aljaza'u min jinsil amal sakamako na kasancewa ta irin abin da mutum ya aikata abin da ka aikata shine zaka ga sakamakon sa in alkhairi ne alkhairi zaka ga sakamako in sharri ne kazalika kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara dan haka tafassahu yafsahi Allahu lakum ku yalwata Allah zai yalwata muku haka Allah ya lakanta mana haka a can cikin wato suratul mujadala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahi Allahu lakum وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية وبنجي تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا كو waɗanda kuka gaskata ubangijinku kuka gaskata manzanninsa idza qila lakum fil majalisi idan an faɗa muku a mazaunai an ce da ku tafassahu ku yalwata fafsahu ubangiji ta'ala yace ku yalwata yafsahi Allahu lakum ubangijin ku zai yalwata muku kamar yanda kuka yalwata ma ƴan uwanku kaga wannan umarni ne Allah ya mana cewa idza qila lakum fil majalisi a riwaya ta nafi ma'ana qira'a wannan riwaya ta warshi ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi an gane ko idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahi Allahu lakum to sai ce idza qila lakum fil majalisi in aka ce da ku a mazaunai tafassahu aka ce ku yalwata ubangiji ta'ala ya ce fafsahu ku yalwata ma yan uwanku yafsahillahu lakum ubangijin ku zai yalwata muku kamar yadda kuka yalwata ma yan uwanku to dan haka anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake lakanta mana abinda zamu faɗa an gane ko walakin tawassau wa tafassahu iya abinda za ku faɗa ma jama'a ku dan yalwata ku dan fadada ni ma na samu inda zan so ku kamar yadda Allah ya ce za qila lakum tafassahu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum kenan shine ubangiji ta'ala ya koya mana yanda zamu fada ma ƴan uwanmu tafassahu yafsahillahu lakum ku dan yalwata ubangijin ku zai yalwata mu to dan haka kuma wannan hadisi yana nuna mana lazimtar irin wannan sunna ma'ana wannan karantarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na daga cikin abin da ke ƙara danƙon so da ƙauna tsakankanin zukatan muminai me yasa saboda kasancewar ta da mutum daga gunsa wannan yana haifar da ƙiyayya wato tsakankanin muminai saboda duk mutumin da ka zo ka tada shi daga gunsa kai ka zauna kenan ka nuna cewa bai kai bai zauna a wannan gu ka nuna cewa kai kake sama da shi to wannan zai iya haifar da ƙi da ƙyama taka a cikin zuciyarsa shi kuwa duk abin da zai haifar da ƙi da ƙyama tsakankanin mummune to musulunci ya yi ƙoƙarin toshe wannan kafa don haka kenan rashin ta da mutum daga gunsa kai ka zauna to yana daga cikin abin da ke ƙara danƙon so da ƙauna tsakankanin mummune sannan kuma wannan yana nuna mana ashe mu jama'a ta musulmi kanmu ɗaya ma'ana tsintsiya ce maɗaurinki ɗaya ko a mazaunanmu babu wani bambanci tsakankaninmu ko a mazaunanmu tunda wani bai fi wani ba wanda ya fi wani a wajen Allah shine wanda ya fi wani tsoron Allah shi ko tsoron Allah abu ne wanda yake cikin zuciya sanin abin da yake cikin zuciya abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wataala babu wanda ya isa ya leka ya faɗa an gane ko dan haka kenan sanin wa ya fi wani wannan abu ne wanda yake banta ga ubangiji subhanahu wataala zahirin al'amari gaba ɗaya mu ɗaya muke babu wani wanda ya ɗara wani don haka ba ni da ‘yancin da zan ta da wani daga gunsa ni na zauna abu in na zo sai dai na nemi wani gefe wani wuri na zauna in babu ina iya cewa kuɗin yalwata mun in samu inda zan so kuma wannan yana nuna mana wato karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya zo wurin jama'a to kada ya ringa ƙetare wuyan jama'a sai ya je can wani gefe ya wannan a a iya inda jama'a suka tuƙaƙe nan ake buƙatar mutum ya zauna kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka kenan ba za ka tsallako ka zo ka tada wani ka zauna abu tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa rashin zama da abdullahi dan umar baya yi a gunda aka bashi cewa ya zauna ma'ana idan mutum ya tashi ya bashi gu ya zauna cewa shi ibnu umar baya zama a gun cewa wannan tsantsani ne nashi an gane ko mutum ne wanda yake mai tsantsani mai kaskanta kai mai nisantar duk wasu abubuwa don kada ya fada cikin laifi suka ce don haka in mutum ya tashi ya baka gu ka zauna ba laifi bane kana iya zama haka wasu malamai suka fada illa kasancewar malamai suka ce a a ibnu umar Allah ya kara masa yadda rashin zama da yake yi a gun da aka bashi ya zauna cewa wani ya tashi ya bashi gun ya zauna wannan lazimtar hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hanin ku haramci ne yake fa'idantarwa domin malamai suka ce inda shi wannan mutumin wato bai tashi ba yake cewa inda wato suke cewa inda wannan mutumin bai tashi ba an gane ko wannan mutumin da ya tashi da kanshi inda a ce bai tashi ba to kaga wato wannan mutumin da ya tashi daga gunshi ya ba wani ya zauna tamkar ya taimaka ma wanda zai zauna ne akan daukan zunubi da ketare iyaka tunda manzo Allah ya yi hanin a tada mutum wani ya zauna kenan anan shi mutumin a karan kanshi bai dace ba ka tashi ka ba wani an gane ko idan mutumin ya tashi ya baka gun kai in ka zauna to tamkar ka taimaka ne akan wannan ketare iyaka domin manzon Allah ya hana a tada mutum daga gun shi a zauna kenan anan ibn umar Allah ya kara masa yadda da yake yin haka lazumtar hanin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai suka ce bugo da ƙari domin kasancewar shi wanda zai tashi ya ba wani muhallin ya zauna wani bin kawai kunya ce jin kunya ce zai tashi ya baka wurin amma fa ba dan yaso ba me zai biyo baya a cikin zuciyarsa zai dan samu damuwa ya ringa ganin cewa kamar an kaskanta shi tunda in bai tashi ba gani za a yi a cewa yayi rashin ladabi yayi rashin kunya ga manya sun zo kaki tashi ka ba su muhalli su zauna to wani yakan tashi ne kawai dan saboda kunya amma ba dan san shi ba kaga wannan zai bata zuciyar shi ma'ana zai haddasa wani abu na ki da kyama ga wannan mutumin da ya tashi ya bashi gun ya bashi gun amma saboda kunyar jama'a amma ba dan yaso ba sannan kuma bugo da ƙari malamai suka ce shiga gaba a mazauni abu ne wanda yake bai dace ba an gane ko saboda baya halatta mutum kawai in an zo taron jama'a so kake kai ka shigo gaba gaba so kake kai a ganka wannan wani nau'i ne wanda yake na nuna isa da jiji da kai da girman kai an gane ko wanda ko ba ɗabi'a bace ba ta mumini don haka a tasaddur fil majalis wannan kwata-kwata ba ɗabi'a bace ta mumini shiga gaba a wurin mazauni so da yawa zaka ga wani ɗabi'ar shi yana da ɗabi'a ta shiga gaba duk inda aka zo kawai shi so yake a ganshi shine a gaba in har kana so a ganka a gaba to ka zo da farko ka zo da farko ka samu wuri ka zauna amma maganar jama'a sun zo sai ka ƙetaro ka shigo gaba a ɗauka a baka to wannan kwata-kwata baya dacewa to don haka dai a takaice ibn umar lazimtar wannan hani ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake yi shi ya kai shi matsayin in mutum ya tashi ya bashi wuri ya zauna baya zama abu saboda ka'ida malamai suka ce kullu ma yufudi ilal harami haramu duk abin da ke kai mutum izuwa haram to shi ma haramun ne duk abin da zai zame maka wasila ne ya kai ka izuwa abin da aka haramta to shi ma haramun ne da haka dai anan magana mafi rinjaye ko da mutum ya tashi ya baka gu to baya dacewa ka zauna iya abin da ya kamata in ka zo ka yi kokari ka zauna a gefen jama'a inda wuri ya tsaya in kuma ka ɗanyo gaba kana son ka zauna a nan sai ka faɗa ma jama'a kuɗin yalwata in samu inda zan sunku wa ana abi hurairata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bi rawahu muslim wato daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qama ahadukum min majlisin idan ɗayanku wato ya tashi daga wani mazauninsa sun maraja a ilaihi sannan ya dawo zuwa ga wannan mazauni to fa huwa a haƙƙu bihi ko da wani ya zauna shi ya fi cancanta game da mazauninsa dole ka tashi ka ba shi gunshi idan mutum yana zaune a gunsa wata bukata ta tada shi ya fita da nihin ya dawo ya zauna to idan ya dawo ko da wani ya zauna a wajen shi koma wane ne koma girman rawaninsa to yana da yancin da zai iya tada shi shi ya zauna a gun saboda mazan Allah ya faɗa fa huwa a haƙuri shi ya fi cancanta game da gunsa wannan yana nuna mana tsantsar fiƙihun mala da ya zo da wancan hadisi na mazan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada ɗayan ya tada mutum daga mazauninsa sannan shi ya zauna a gun sai dai ku ce ku ɗan yalwata ku ɗan faɗaɗa malam sai ya biyo baya da wannan hadisi wanda ke nuna mana cewa idan ɗayanku ya tashi daga mazauninsa sun maraja a ilaihi idan ya tashi daga wani mazauni sannan ya dawo zuwa ga wannan mazauni fahuwa a haku bihi shi ya fi cancanta game da mazauninsa kenan ana zaune ne wata bukata ta tada mutum ya fita wani sai karambani sai ya zauna a gunto idan ya zo yana da yancin da zai iya tada shi ya zauna saboda manzan Allah ya faɗa fa huwa a haƙƙu bihi shi ya fi cancanta game da wannan mazauni ya zauna kenan a nan in ka tada mutum ka zauna ba laifi ba kai saboda mazauninka ne wata bukata ce ta tada ka kuma ka tashi ne da nihin dawowa amma in ka tashi ne ba da nihin dawowa ba to idan wani ya zauna a wannan muhalli idan ka dawo baka da yancin da zaka tada shi an gane kenan a nan mu fahimta mutumin da ya tashi daga mazauni da nihin dawowa idan wani ya zauna to yana da yancin da zai tada shi ya zauna a gunsa amma duk wanda ya tashi daga wani mazauni baya da nihin dawowa idan wani ya zauna a gun to baya da yancin da zai tada shi wannan yana nuna mana yanda musulunci yake kwaɗayin ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa ba don komai ba don wato a ije cutar shahawa wadda take sanya dan adam wato dagin kai da nuna isa domin akwai wanda kasancewar yana da irin wannan ɗabi'a to don haka aka nuna mana kenan in mutum yana zaune a mahalli in ya tashi to in ya dawo shi ya fi cancanta game da mazauninsa matukar wata bukata ce ta tada shi وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن wato daga jabir ibn samura Allah ya kara musu yadda ke faɗa kunna idza ataina annabiyya sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance idan muka je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haisu yantahi ɗayan mu na zama iya inda ya tukake wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuri ne na taron jama'a shine anan Jabir ibnu Samura Allah ya kara masa yadda yake cewa idan mun zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayan mu yakan zauna iya inda taro ya tsaya kenan baya ketare jama'a ya ce sai ya je can gaba ya zauna iya inda yake karshen taro inda jama'a suka yi nan yake zama wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa cewa al'imamu abu dawud da al'imamu turmizi su suka rawaito al'imamu turmizi ke faɗa cewa hadisi ne kyakkyawa a takaice duk da cewa hadisin yana da illa amma akwai hadisan da suka kunshi ma'anarsa don haka wasu daga cikin malamai sun inganta shi hadisin abin da yake fa'idantarwa yana nuna mana ladabi na mazauni idan mutum ya zo mazauni to ya zauna iya inda taro ya tsaya kada ya ƙetare jama'a ya ce sai ya shiga gaba can zai je ya zauna don haka wannan sahabi yake nuna mana ladabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su in sun zo wurin taron jama'a to sukan zauna ne a iya inda taro ya zauna kuma haka manzon ya tsaya haka ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take shi ma in ya zo wurin taron jama'a iya ƙarshen jama'a nan inda ya samu nan yake zama baya ƙetare jama'a ya ce sai ya shiga gaba can yaje ya zauna kamar yadda da yawa daga cikin wasu a yau suke aikata haka musamman daga cikin waɗanda suke shugabanni ko wasu malamai za ka ga cewa in sun zo taron jama'a wai shi malamin su ya ƙetara can ga jama'a ya ƙetara can zai samu gaba ya samu inda zai zauna to wannan kwata-kwata baya dacewa ya saba ma karantarwa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam iya inda taron jama'a in ma a mazauninku ne inda aka muku gefe na malamai to in ka zo karkata da wani malami kuma in wani malami ya tashi ya baka wurin karka zauna kuma ba tsallaka su ba za ka yi sai ka je can ka zauna wurin kima-kiman malamai a'a tsayawa za ka yi a can gefe ka zauna duk babban rigar da ka zo da ita haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa wato duk wanda ya samu kamar misali wata kafa da zai iya tushewa matukar ba zai cutar da jama'a ya ringa ketara su to yana halatta ya dan ketara ya je ya toshe wannan kafa misali kaga wani wuri inda ba kowa abu kuma ka tabbata cewa ba za ka ketara wuyayen jama'a ka cutar da su to ba laifi kana iya takawa ka je wannan wuri ka toshe amma matukar za ka ringa ketara jama'a to wannan baya halatta domin akwai nau'i na cutarwa game da haka yana don haka wannan yana nuna mana in mutum ya ji tsoron cutar da jama'a kenan wajibi ya zauna iya inda wato mazauni ya tuka ke kenan iya karshen jama'a nan zaka zauna amma in dai babu cutar da jama'a kaga wata il hanya da zaka bi to ba laifi kana iya zuwa wani muhalli da ka samu a can gaba ka je ka zauna wa ana abi abdullah wa ana abi abdullah salman al-farisi radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينست إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى rawahu al-bukhari wato abu abdullah shine salman al-farisi Allah ya kara masa yadda ke fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yagtasilu rajulun yawmal jumu'a manzo Allah yace a ranar jumu'a mutum ba zai yi wanka an gane ko wa yatatahharu mastaqa'a min quhr wato yayi tsarki iya abin da yake da iko na yin tsarki wa yaddahinu min duhuni wato ya shafa mai daga cikin mansa man shi wanda ya kawo ya ke shafawa a jiki ya dau mai ya shafe jikinsa aw ya masu min tsibi baiti ko kuma wato ya shafa turare na gidansa ma'ana turare da ya kawo ya ajiye a gida ya shafa tare da cewa wasu malamai sun faɗa cewa auya masu min ɗibi baiti ma'ana in ma ba shi da turare na musamman nashi ya ɗauki turaren matar shi ya shafa idan yana da matar sun ya kuruju sannan ya fita zuwa masallacin juma'a falayu farri ubai na ne wato ya je masallacin juma'a kuma bai raba tsakanin daidai da mutum biyu raba tsakanin daidai da mutum biyu ya yake kasancewa duk mutumin da zai ketara sai ya taba kafadar wani ya dan ja kuda wannan ya ja kuda ya ketara to anan manzo Allah yace fala yufarriqu baina sunaini bi raba tsakanin daidai da mutum biyu thumma yusalli ma kutiba lahu sannan ya sallaci iya abinda aka kaddara masa zai iya sallata ma'ana yayi ta nafila yayi ta nafila yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce har a kai lokacin da limami ya fito ko kuma in ma biyu ya yi ya salamce ya yi domin wannan gaba ita take nuna mana nafila a ranar juma'a ga wanda ya yi juma'a ba ta da adadi inda ce ya yi kun mayu sallima ku ti balahu sannan ya sallaci iya abin da aka rubuta masa ma'ana abin da aka kaddara masa in raka'a nawa za ka iya yi za ka iya yi ka yi biyu ka salamce ka yi biyu ka salamce idan limami ya shigo masallaci ya hau mimbari kuma dole za ka taka burki sannan maza Allah ya ce sun mayun situ sannan kuma ya yi kawaici ma'ana ya ja bakinsa ya kyale lafazin yunsitu an ciro shi ne daga al'insat al'insat shi ne ka karkato kunnanka ka saurari mi ake faɗa maka kuma ka ja bakinka ka kame kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa'iza ƙure al'ur'anu fastami ulahu wa an situ la'allakun turhamu ya ce sun mayunsitu sannan ya yi kawaici iza ta kallama al'imamu lokacin da liman ya fara zance ma'ana ya fara hudu ba manzo Allah yace illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra face sai an gafarta masa abin da ke tsakankanin shi da jumu'a ta gaba anan wasu sharuɗa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gitta mana sharadi na farko shine yin wanka a ranar jumu'a tare da cewa wanka na jumu'a wankan jumu'a wannan wajibi ne ko mu ce farilla ne a magana mafi rinjaye sabani ga malaman malikiya sun tafi akan cewa sunna ne to wannan mas'ala malamai sun tabbatar da magana wadda take mai rinjaye wankan juma'a matsayinsa ya wuce sunna farilla ce daga cikin abubuwan da Allah ya farlanta mana domin akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ata ahadukumul jumu'a falyaghtasil idan ɗayan ku zai je juma'a manzon Allah ya ce yayi wanka lafazin falyaktasil wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka hadisi ne ingantacce gusulul jumu'a wajibun ala kulli muhtalim manzon Allah yace wankan jumu'a wajibi ne akan dukkan baligi wajibi ne akan dukkan baligi to waɗannan dalilai suna tabbatar da wajabcin wato wankan jumu'a kenan shar da ƙarin fa'ida shi wankan jumu'a lokacinsa na shiga a ranar juma'a da zaran alfijir ya keto in alfijir ya keto kai wanka da nihin wankan juma'a wannan yayi an gane ko illa kasancewar malamai suka ce an so sadar da shi da zuwa masallaci ma'ana kana yin wankan masallaci zaka me yasa saboda hikimar da ta sa aka shar'anta mana wankan juma'a domin mu gusar da dukkan wani datti da duk wani doyi da yake tashi daga jikinmu saboda kasancewar da zaran mutum ya yi jibi to dauda ta jikin shi za ta motso in ta motsa kuma wari zai ringa tashi daga jikinsa wanda sababin shar'anta mana wanka wannan wanka akwai wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ma'aikata ne a gonakansu waɗanda suke na Madina ranar juma'a sai suka zo masallaci a lokacin juma'a ba tare da sun yi wanka ba da jibi duka ya gama jikinsu suna wari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan ya ja hankalinsu ya yi umarnin cewa duk wanda zai zo juma'a manzon Allah ya ce ya yi wanka me yasa saboda duk abin da zai sa a kyamaci mumini to wannan abu baya dacewa yanzu misali duk mutumin da ka rabu da shi kana wari janyewa zai ringa yana toshe hancinsa zai ringa kyamarka shi ko duk abin da zai janyo maka ki da kyama ga ɗan uwanka mumine to baya dacewa to don haka shi wannan wanka malamai suka ce an so sadar da shi da tafiya masallaci kana gama wankan masallaci za ka tafi saboda in ka yi shi a farar safiya misali idan ka yi shi ɓifa dauɗa za ta motsa a jikinka kuma wari zai tashi ƙarin fa'ida kasancewar duk wanda yi wankan ju na cewa wanda yi wankan juma'a ya shagala da cin abinci wankansa ya ɓaci sai ya sake wani babu wani dalili daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa cin abinci bayan gama wankan juma'a na bata wankan cewa sai an sake babu dalili akan haka to dan haka anan kenan abu na farko shine mutun yayi wanka a ranar juma'a abu na biyu sai ya ce wa yatahharu mastaqa'a min dhuhr manzo Allah ya ce ya tsarkake jikinsa wato matukar wato tsarkakewa kenan kaga anan bayan kayi wanka ka tsaftace jikinka kai kokari tufafinka ka tsabtace su yana daga cikin tsabta yanke farce ka kusar da dukkan wani datti kenan duk wani datti da irin gashi wanda yake na hamata da na gaba da sauransu wannan duka wani nau'i ne na tsarki na tsabta ma'ana ka tsabtace jikinka bakin iya gwalgwadon abin da za ka iya abu na biyu kenan na uku sai ya ce wa yadda hinumin duhu ne maza Allah ya ce ya shafa mai daga cikin mansa ma'ana ka yi ƙoƙari ka shafe jikinka da mai abu na hudu sai ya ce au ya masu min ɗibi baiti tare da cewa au a nan tana iya zama bi ma'ana wawun wa ya masu min ɗibi baiti wato ya shafa wato turaren gidansa ma'ana idan kana da turare ka shafa ko na iyalinka sannan abu na biyar shine sai ya ce thumma yakhruju fala yufarriqu bayna sunay sannan ya fita ya je masallaci idan ya je masallaci kuma bai raba tsakanin daidai da mutum biyu an gane ko ma'ana bai tsallaka jama'a ba thumma yusalli ma kutiba lahu sannan kuma ya sallaci abinda iya abinda aka kaddara masa na nafilfili kenan abu na shida ya zamanto yayi nafila yayi nafila bakin gulgudan ikonsa na takwas na takwas ko sai ya ce fin mayunsitu iza ta kallama imamu sannan ya yi kawaici idan limami ya fara kuɗuba ma'ana ya ja bakinsa ya kame sannan kuma ya saurari menene limami yake faɗa ko da baya fahimtar larabcin ya saurari limami ko da baya fahimtar larabcin to waɗannan abubuwa guda takwas sakamakon da zai biyo baya kenan wanka tsaftace jiki shafa mai shafa turare rashin raba tsakanin mutum biyu sannan sallatar sallah ta nafila gurgudan iya abinda Allah ya kaddara ma sannan yin kawaici lokacin da limami yake ba kenan waɗannan abubuwa bakwai sakamakon da zai biyo bayan manzon Allah yace illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra face sai an gafarta masa abinda ke tsakankanin shi ma'ana daga wannan jumu'a zuwa jumu'a ta gaba duk wasu kankanan zunubai da ya aikata Allah ya yi alƙawarin gafarta masa a wata riwaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar har da bonus kin kwana uku dadin kwana uku akan bakwai kin ga sati wannan na musamman ka cinye shi kudin ka ne sannan kuma ga karin kwana uku kenan bayan in ka cika waɗannan sharuɗa kenan waɗannan abubuwa guda shida duk wanda ya kiyaye su kenan wannan jumu'a da yi zuwa jumu'a ta gaba Allah ya yi alƙawalin kankare masa duk wasu kankanan laifuka da ya aikata to wani hadisi yana nuna mana an so mutum ya kai matuka game da tsarki da tsabtace jikinsa da yin ado da kwalliya a ranar juma'a domin yana daga cikin cikar tsabta ka sanya kaya waɗanda suke kyawawa sannan kuma wannan yana nuna mana yana daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya tanadi turare nashi na kanshi wanda zai ringa shafawa an gane ku ya tanade shi kenan ya aje shi a gida domin shafawa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan yana nuna mana karhancin ƙetare wuyayen jama'a a ranar juma'a me ake ni da karhanci shine haramci ma'ana baya halatta ya zamanto mutum ya ringa ƙetare jama'a a ranar juma'a tunda anan cewa ya fala yufarriqu baina sunayn ma'ana bai raba tsakanin daidai da mutum biyu ba kaga duk wanda zai ketare jama'a dole sai ya raba tsakanin mutum biyu to wannan kwata-kwata baya halatta sai dai sai dai mutumin da ba zai iya samun isa masallaci dole sai ya yi haka to wannan shine ba laifi a lokacin nan zai iya ketare jama'a kenan ya isa amma naka ketare wuyan jama'a domin ka shigo gaba wannan kwata-kwata baya halatta sai kuma kamar misali mutumin da ya riga ya tashi ne ma'ana wani uzuri ya tada shi arwalla ta tada shi arwallar shi ta wurwuri ya je yayi to wannan ba laifi idan ya dawo yana iya raba tsakankanin jama'a domin ya je ya zauna a muhallinsa wannan shi babu laifi amma duk wanda zawwa ne yayi a ƙarshe ya raba tsakanin jama'a ya wuce gaba wannan kwata-kwata baya halatta wannan kuma hadisin yana nuna mana wato yin sabko zuwa masallacin juma'a a ranar juma'a bai kasance ba a farkon wato gushewar rana domin kasancewar limami yana fitowa ne a lokacin da rana take gushewa kenan wannan yana nuna mana kenan a ranar juma'a ana buƙatar mutum ya je masallaci da wuri mutum ya isa masallaci da wuri saboda fitowar liman domin yin kuɗuba na kasancewa lokacin gushewar rana to don haka kenan ana bukatar mutum ya je tun da wuri tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayanin duk wanda ya je masallacin Juma'a a ranar Juma'a a sa'a ta farko za a rubuta tamkar yayin karakumi ya kusanci ubangijinsa subhanahu wata'ala ma'ana za a bashi ladan wanda ya yanka rakumi ya sadaka wanda ya je a sa'a ta biyu za a bashi ladan wanda ya yanka sa ya sadaka wanda ya je a sa'a ta uku za a ba shi ladan wanda ya yanka rago ya sadaka wanda ya je a sa'a ta hudu za a ba shi ladan wanda ya yanka kaza ya sadaka wanda ya je a sa'a ta biyar za a ba shi ladan wanda ya sadaka da kwai idan limami ya shigo masallaci ya hau kan mimbari mala'ikun da suke rubuta waɗanda suka zo ɗaya bayan ɗaya suka rufe wannan girgam su ma su zo su zauna su saurari kudu ba wanda ya zo a lokacin da limami ya hau kan mimbari daidai da wanda ya sadakar kwai ba a rubuta shi to da haka ita wannan sa'a kuma ba tana nuna cewa tun karfe tara mutum ya tafi masallaci ko tun karfe goma a'a mutum ya tafi dai kamar misali da wuri kamar misali wajen karfe sha biyu haka wajen kamar misali sha biyu shine kamar sa'a ta farko tun da sallar akan yi ta wajen kenan karfe ɗaya ko ɗaya da rabi haka misali karfe ɗaya dai galibi dai akan yi kenan tun wajen sha biyu ko sha ɗaya da rabi mutum ya isa masallaci shine za a lissafa shi a cikin wanda ya zo a cikin sa'a ta farko insha Allah nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك